بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar sha bakwai ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da sha bakwai ga watan disamba shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 83 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ad-Dimashqi Allah ubangiji ya gafarta masa littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana karantar da mu ne aqidar musulunci dangane da al-wala'u wal bara ibn Taymiyyah yana karantar da mu wato ka'idojin al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da maganganun wato magabata wajen fassara waɗannan ayoyi da ainihin hadisai dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adu da tafarki da ƙa'idojin rayuwa da ɗabi'u irin na kafirai sawa'un waɗannan kafirai da ake fata musulmi ya guje ma ɗabi'arsu sawa'un kafirai ne ziryan maguzawa ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara allah ubangiji ya samu dace ibn taymiya yana ci gaba da karantar da mu ainihin bayanai da suke da alaƙa da wasu wurare kaburbura ko hubbara hubbare waɗanda ake yin ƙarya ko aka al'adanci tarihi ya zama al'ada cewa ai kabarin wane ne wani sahabi ko wani wali ko wani shehi yana kawo mana bayanai na gaskiya wanda suke nuna babu tabbaci ma akan waɗannan kaburburan na waɗannan mutanen ne ballantana kuma koda ya tabbata to wannan bai bada dama na ayi abubuwan da ake yi a wuraren na maguzanci da bid'a da kafirci ba Allah ya tsare mu zamu tashi inda yake cewa wayaltahiqu bihadha ad-darbi lakinnahu laysa minhu mawadi'u yadda'i yudda'a laha khasa'isu la tathbut yace ana kuma ƙara dangantawa abinda yake ƙara dangantuwa akwai wani abu da za a ƙara akan ire-iren waɗannan wurare da aka ambata to sai a ƙara sanyawa a cikin su wasu wurare waɗanda duk da dai ba irin su bane amma su ma ana musu da'awar cewa akwai wata falala ta musamman a wurin la tasbutu wadda falala bata tabbata ba mislu kafirin min alqubur allati yuqalu innaha qabru nabi yace kamar mafi yawan kaburburan da ake cewa kabarin annabuwa ne aw qabru salih ko kabarin mutumin kirkiwa ne aw maqamu nabiyyin ko wannan wurin annabuwa ne ya taba tsayawa ko ya rayu a wurin aw salihin ko kuma wani mutumin kirki ya rayu a nan wajen wani hau zalika da ire-iren waɗannan wa kad yakunu zalika sidiqan malam yace ta yiwu da gaske ne abin ya faru kabarin annabin ne ko wurin zaman shi ne ko garin su ne wa kad yakunu kadiban kuma ta yiwu ƙarya ce tsantsa gariyarta wa aktharul mashahid allati ala wajhi al-ardi min hadha ad-darbi mafi yawan wuraren hubbara hubbare inda ake zuwa ziyara na kaburbura waɗanda suke cikin duniyar nan a yanzu mafi yawan su ire-iren waɗannan ne na ƙarya ne fa innal qubura sahiha domin kaburbura na gaskiya wal maqamatis sahiha da wuraren da za a ce da gaske wane ya zauna wajen qalilatun jiddan suna da karanci kwarai wa kana ghairu wahidin min ahli al-ilmi yaqulu yace an samu da dama daga cikin malamai yana cewa suna faɗan cewa la yathbutu min quburil anbiya'i illa qabru nabiyyina sallallahu alaihi wasallama da dama daga cikin malamai sun faɗi wannan magana cewa babu wani kabari da ya tabbata kabarin wani annabi ne sananne in banda kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ma'ana duka sauran annabawa babu kabari tabbatacce a yanzu da za a nuna a ce kabarin Ibrahimu ne ko kabarin Musa ko kabarin ainihin Yunusa alaihimus salam ajma'in babu in banda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda labari ne sananne a duk duniya cewa kabarinsa na nan a cikin ɗakin ainihin matarsa Aisha radiyallahu anha wanda yanzu wannan wurin wani bangare ne a cikin masallacin Madina mai ainihin alfarma masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai malai ya ci gaba da cewa wa hadhi wa ghairihi wa ghairuhu qad la yathbutu ghair hadha aidan yace akwai wasu kuma malaman waɗanda ba abinda suke qad yuthbitu ghair hadha aidan wasu malaman suna ƙara wani wajen wato banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna kuma ƙara cewa akwai wani kabari tabbatacce mithlu qabri Ibrahim al-Khalil alaihi salam kamar kabarin Ibrahimul Khalil babban badadiyin Allah madaukakin sarki annabin Allah uban annabawa Ibrahimu alaihi salam anan kaka ya so ya nuna akwai yuwar tabbatar da kabarin Ibrahim amma abinda zamu zo mu karanta daga cikin majmu'ul fatawa zaka ji qarara ibnu taymiya zai ce sam wannan ma bai tabbata ba kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ya ya faɗi wannan a cikin majmu'ul fatawa ne mujalladi na biyar wa qad yakunu ulima annal qabara fi tilkan nahiya ta yi kuma a jumlace an san cewa wannan kabarin yana wannan yankin ko yana makabartar gari kaza ko yana alƙarya kaza a iya sanin haka fil jumla in an san cewa annabi kaza ya rasu ne a gari kaza a Yaman ko a Halab ko a Tadmur ko a Dimashqa misali to kaga an san kabarin shi na gari kaza fil jumla amma ba a iya tantance kabarin walakin ya kau shakku fi ainihi amma ana kasa gane asalin kabarin ya zama ana da labarin cewa a makabartar gari kaza aka rufa wani ko a a a, a misali kamar yadda suke rufe sarakuna da a cikin fada fada su a cikin kasarul malik to za a san cewa misali sayyidina ali kabarin shi na cikin fadar sarautar garin kufa misali sayyidina muawiya kabarin shi na cikin fadar sarautar garin dimashq duk wannan abubuwa ne sanannu fil jumla amru dan as kabarin shi na cikin fadar sarautar alkahira to amma a ciki akwai kaburbura daban-daban ba kabarin mutum ɗaya bane suna ware wuri guda ne kaman wani royal abin nan haka cemetery kama a ce kaburbura ne na sarauta anan ake birne su ba a kai su makabarta gama gari saboda wasu dalilai ko kuma wasu al'adu to amma ba za a yi tantance to wannan shine wana ba wannan shine kabarin wana bayan shekaru da dama har a nan mu idan ka je ƙauyuka da wuraren da suke da al'adu irin na da inda ake rufe mutane a gidaje kamar na san ƙasashen bauchi gombe da makamantansu da mutanen ƙauyuka ba su da makabarta gama gari irin ta ta al'ada da muke da ta anan kuma dalilansu shine garuruwansu na kusa da dazuzzuka waɗanda akwai dabbobi masu zuwa su tone kabarin suna cin gawa kuraye da makamantansu da haka kowa idan an masa mutuwa sai dai birne a gida a gidan ma sai an yi kwanaki ana gadin kabar za a dinga sa ido saboda ba ka ba cikin dare sai wani dabba ya hauro tunda daji ne kurkusa zai jiyo wari ne koyaya sai su hauro su su kwakuli kabari su ci da haka za a yi ta gadin kabari har a tabbatar da cewa yanzu ya ragargaje to an rufe ɗaya biyu uku hudu biyar ya kai goma wanda suka san asalin kabarbaran su ma sun mutu a rufe su bayan shekaru ba a iya gane waye wannan waye wannan ba a iya gane sai dai a yi ta hasashe wani ma kuma za a zo yanayin rayuwa zai sa a tone ko a gini a kai ko a katanga ko wani mashru'i na gwamnati ya biyo ta kai makaranta asibiti titi duk wannan yana faruwa a yi ta tona kaburbura da haka sai zama bayan shekaru ba a da tabbas kaburbura nan na suwaye ba a da tabbas ko da an san kaburburan suwaye yanzu suna ciki ko ba su ciki babu wannan tabbacin to ko da ana tabbacin wannan bai hukunta aje a dinga bauta a wajen ba ina fata mun gane wannan abin da yake so ya gyara mana kenan asalin akaliya cewa iya tabbatar da kabarin nan na wane ne bayan shekaru da yawa abu ne mai wahala shine sai ya ci gaba da cewa lakin ya ka'u shakku fi ainihi ka kathirin min quburi sahabati allati bi babi saghiri min dimashq kamar mafi yawan kaburburan sahabban da suke wurin da ake cewa babu saghir a garin Dimashq a wata makabarta ce mai suna Babu Saghir to akwai sahabbai da dama da suka rasu an ce an rufe su a wannan makabarta amma ba a iya tantance wanne ne kaburburan su fa innal arda ghayyarat marratu kaga ƙasa wajen an canza ƙasa wajen shekaru ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba fata'ayyana qabru fa yata'ayyanu fata'ayyinu qabrin annahu qabru bilalin aw ghayrihi la yakadu yathbut yace iya tantance wannan kabarin cewa na bilalu ne ko na wani sahabi daban abu ne da ba zai yi ba misali na ka dauki bilal ya rasu ne a wannan gari bilal ibnu abi rabah wannan ladani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mishi yadda bilal lokacin da ainihin wato manzo Allah ya rasu ya bi sojoji da suka tafi jihadi kasar sham a can ya rayu har ya rasu to kenan ana da tabbacin ya rasu a can ana da tabbacin a can aka mai jana'iza to da an san kabarin amma kamar yadda ya ce an juya kasar ba ɗaya ba biyu ba makabartar ta cika bayan shekaru an zo an ƙara birna murna mamata a cikin tsofaffin kabarbara kamar haka baki a take yanzu yanzu mafi yawan kabarbaran da a baki a ake cewa na wane da wane ne babu tabbaci akan mafi yawansu a ce nan kabarin Fatima ne nan kabarin Abbas ne nan kabarin wane ne akwai wata zawiya da aka da kubba ce ma akan ta kamar yadda aka faɗa a cikin labaran da cewa da rumfa ce akan wajen cewa nan kubba ce ta Ahlul Bait akwai Fatima akwai Hassan akwai Abbas amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu to yanzu babu kubba amma har yanzu mutane suna iddiyayin cewa waɗannan su ne kabarbara amma asalin masana da suka san wajen suna ba da labarin cewa kabarburan nan fa an ta ƙara birnin mutane a ciki don makabartar ta cika tun ba yanzu ba you can imagine wannan makabarta ce ta fi shekara dubu da ɗari hudu in mutane aka cika ta sai a koma can inda yanzu kuma babu kwantattun gawawaki sai dai ƙasa sai a ƙara tonawa sai a sake rufewa to shine ma'anan an juya ƙasa ba ɗaya ba biyu ba ina fata mun gane wannan eh na'am eh sosai kuwa haka yake nan nan na bayan asibiti ba yanzu inda aka koma can gabas ana rufe mutane da duk kaburbura ne zaka ga ragowa wasu waɗanda aka magini da sauransu amma kuma ana rufe mutane a ciki to haka haccan dambo idan ka shiga bangaren hagu wanda ke kusa da titi ba akwai kaburbura akwai kaburbura da aka rufe da nan aka fara rufewa tunda da makabartar bata kai girma haka ba to inda yake kusa da titi bangaren hagu inda yanzu din nan duka abin nan ne shurab ne haka ganyayyaki ne da bishiyoyi kanana duhuwa to akwai kaburbura a wajen amma kaga yanzu ba a rufe kowa wajen kuma wanda bai sani ba zai dauka inda aka dauko dinnan daga karshen dama aka taho haka din nan yanzu nan ne kawai ke da kaburbura duk irin wannan yana faruwa ya halasta ya halasta in bukata ta kama a sake tona kabari a sa wani ya halasta malamai sun ce ya halasta idan an ga kasusuwa sai a kwashe su a mai da su wani wuri a yi musu rami daban a rufe su wallahu alam abinda bai halasta ai ba shine a je a mai da wurin gari a yi ta gidaje shine bai halasta ba malam ya ci gaba da cewa illa min min tariqi min tariqin khassa baya yiwuwa a san haka sai ta hanya ta musamman wa in kana law sabata zalika lam yata'allaq bihi hukmun shar'iyyun kuma koda wannan abun ya tabbata to babu wani hukuncin shari'a fa dake da alaka da shi mimma qad uhdisa indaha daga cikin irin abubuwan da yanzu aka kirkiro ana yi a wajen koda ya tabbata dan an san kabarin wane ne abubuwan da ake ba su halasta ai ba misali a sakkwato ya tabbata waɗannan kaburbura na su ɗan hudiyo ne da su abdullahi da su muhammadu bello da wane da wane da wane eh an san kaburburan kuma ko su a sakkwatan in ka je za su na maka wasu kaburbura sai su ce waɗannan ba a san suwaye a cikin a cikin wannan hubbara to waɗanda aka san ma na suwaye din abubuwan da ake a wurin bai halasta ba walakin al-gharda an nubayyana hadha al-qisma al-awwal wa huwa ta'zimul amkina allati la khasisata laha yace abin nufi dai anan shine mu bayyana waɗannan wurare waɗanda ainihin wato wannan bangare na farko wanda a cikin shi akwai maganganu da suke nuna mana cewa baiwa waɗannan wurare falala ta musamman ba daidai bane imma imma ma al-ilmi bi annahu la khasisata laha ko dai zama ana yin haka alhalin ana sana cewa wannan wuri ba shi da wani falala au ma'a adamil ilmi bi an la bi anna laha khisisa ko kuma da rashin ilimi cewa ana tunanin akwai wani wato ko an san bai da falala ko ba a san mutumin da ke ciki ba bai halasta ayi ibada a wajen ba bai halasta ayi abu irin da wanda yake a wajen ba idil ibadatu wal amalu bi ghairi ilmin manhiyun anhu domin yin ibada ba tare da ilimi ba ba tare da ainihin wato sanin abin da za ka aikata ba a ilmance to bai halasta ba naka ko an san wani ne a ciki bai halasta ya ibada ba balantana kuma ba a sani ba kama annal ibadata wal amal bima yukhalifu al ilma manhiyun anhu kama yadda kuma yin ibada da abin da ya saba wa ilimi shi ma an hana yin ibada da jahilci haramun ne hakanan yin ibada da sabanin abin da ilimi ya hukunta shi ma haramun ne to ilimin addini ya hukunta kar a ibada a wurin kabari kamar yadda kuma ilimin addini ya hukunta cewa kar a ce kabarin wane ne na in ba a ce ba san kabarin shi bane malai ci gaba da cewa kama annal ibadata wal amala bima yukhalifu al ilma manhiyun anhu walau kana bubiba hadhihi dabtu hadhihi al umur min ad-din lama uhmila sannan mu sani da cewa da a ce kiyaye sanin waɗannan wurin abu ne a cikin addini to da an yi aiki da shi da ba a yi wasa da shi ba iya kiyaye cewa nan kabarin wane ne nan kabarin mutanen gari kaza ne da wani abu ne mai muhimmanci a cikin addini da addini bai bada bai yi wasa da shi ba kamar yadda addini bai yi wasa da kiyaye nassoshin alkur'ani ba aya kaza a cikin sura kaza take sura kaza waje kaza ne wajenta haka aka tattara alkur'anin nan babu abu ɗaya da ya faɗi haka hadisai haka aka tattara su babu abu ɗaya da ya ɓata saboda mene saboda su ɓangare ne na addinin amma kaburbura fa ba sa cikin abin da addini ya ɗauka cewa wata aba ce ko wani abin kiyayewa ne da za a kiyaye huwiya identity na mutanen da suke ciki wannan ba cikin addinin musulunci da haka ba a ɗauke shi da wannan muhimmancin ba kawai dai a sani fil jumla nan makabartan musulmai ce duk musulman da suka mutu a wuri kaza ga makabartar su nan ayi musu addu'a a nemi mu Allah a nemi Allah ya musu gafara fil jumla shikenan amma tabbatar da a ayan na cikin kaburburan da kuma yin irin abin da ake a kaburburan na kafirci da maguzanci to wannan musulunci san bai yarda da shi ba wala ma ba min al ummati anil ummati al mahfuzi al mahfuz ko al mahfuz dinaha wal ma'asumatu anil khata yace kuma da wannan bayanan na huwiyar mutanen da ke cikin kabarin nan da bai gudu da bai bace ma al'umman nan da Allah yayi alƙawarin tsare mata addini ba da a ce wani bangare ne na addini to da yana cikin abin da Allah zai tsare a shine al mahfuzu dinaha wanda Allah ya alƙawarin tsare mata addinin ta wal ma'asumatu anil khata wanda kuma Allah ya katange ita wannan al'umma daga ta shiga cikin kuskure ga baki ɗayanta ta fada cikin kuskure malam ya ci gaba da cewa wa aktharu ma tajidu al-hikayat al-muta'alliqa bi hadha inda sanada wal mujawirin laha mafi yawan labaran da zaka samu na ƙarya na kanzan kurege wanda suke da alaka da kaburburan nan suna gurin as-sanada masu kula da wajen wato ma'aikatan kaburburan waɗanda suke guide ko masu yin jawabai wal mujawirin laha da masu zuwa su zauna a wurin suna neman albarka in ka je sakkwato zaka ga wannan akwai wanda suna nan su su ne ma'aikatan wajen su ne a matsayin masu bayani za ka ji labaran ƙarya da yawa a gunsu daga cikin labarin zan iya tuna suka gaya mana lokaci da muka je cewa ɗan hodiyo shi ne cikon halifa na goma sha biyu wanda manzo Allah ya ce za a yi halifofi a bayan shi guda goma sha biyu na rantsi da Allah aka saka gaya mana na yi mamaki wannan magana don ban taɓa jin ta ba ko a wasa haka suke faɗa kaga wannan tsabaragen ƙarya ce yanzu wannan yan shi'a suka ji su ba kaga rigima da rigima kenan ko kuma haka suke fadanta cewa ai shine halifa cikon halifin manzo Allah guda 12 kaga ƙarya ce wannan cewa dan hodiyo da ya fita bayan gari sai aga ya tsallaka wani ruwa kawai sai sai tafi maka ya tsallaka wata kwata wai kogin kogin Bahar Maliya ne yake tsallakawa dirin wannan ƙarerin zaka ji a bakin su maganganu na ƙarya waɗanda sun saba wa abin da yake tabbatacce a tarihi da abin da yake tabbatacce a shari'a allazina ya'kuluna amwalan nasi bil batil wanda suke cin dukiyar mutane da barna suna zaune ne wurin ana ba su sadaka ana ba da baiko za ka ji sun faɗa maka cewa ai wani ma ya zo nan wurin ya ba da sadaka ya yi addu'a Allah ya biya mashi bukatun shi mutane gari kaza wasu mata sun zo ba su taɓa haihuwa ba shekara kaza da yin aure shekara ta arba'in da yin aure ba ta haihuwa ba ta zo gun kabarin nan ta yi addu'a an ya mata bukatarta har za su gaya maka ma ga irin abin da ake ga ga tsukus din cewa ka kalli kabarin sannan sai ka karanta aya kaza da aya kaza za su yana nan a wurin ka gama karanta ayoyin nan kuma sai kuma ka faɗi bukatunka Allah yana biya a bakin kabari da ake wannan kaburcin jama'a a nan ƙasar Najeriya ƙasar mujahidai ƙasar arewacin Najeriya ubangiji Allah ya tsare mu wai sudduna an sabilillah suna katange mutane daga barin tafarkin Allah wa qad yuhka min al-hikayati allati fiha ta'thirun zaka ji ana ruwaito labarai waɗanda suke za su ratsa zakatan mutane mislu kaman a ce anna rajulan da'a indaha fastujiba lahu ai wani mutum yayi addu'a anan Allah ya karba mishi aw nazara laha in qadallahu hajatahu faqudiyat hajatuhu ko kuma yayi alwashi makabarin nan idan Allah ya biya mai bukatun shi zai makabarin nan abu kaza kuma Allah ya biya wa nahu zalika da makamancin wannan wa bi misli hadhihi al-umuri kanat tu'badul asnam irin wannan shine fa abinda ake yi na bautar gumaka amma abinda su malaman dariqa da sauran suke cewa da zaran ai magana bauta ko an ce kaza kafirci ne sai su ce a da mutanen makka ake qul ya ayyuhallazina qul ya ayyuhal kafirun sai su ce kufaru makka amma ga wani a cikin gidan musulunci yana yin irin wannan abin sai a ce daidai ne irin abin da mutanen makka suka yi keke da keke Allah ya ce musu kafirai Allah ya ce ai musu wa'azi ai musu jihadi Allah ya halasta aka yaƙe su to shine za ga mutane suna yi yanzu a cikin musulunci amma kuma ana cewa babu komai dan me suke faɗa su mutanen makka ai su ma suna cewa ne muna roƙon su ne li yuqarribuna ila Allah zulfa don su sa mu samu kusanci da Allah ba wai su ne Allah ba su ma mutanen cikin addinin musulunci masu yin wannan abin da suke faɗa kenan cewa wannan mutumin da ke kabarin nan na kusa da Allah ne muna nema ne ya kai mu kusa da Allah haga shine wa bi misli hadha hadhihi al-umur kanat tu'badu al-asnam fa innal qauma domin mutanen sun kasance kanu ahyanan yukhatibuna min al-awthani wani lokaci sun kasance suna magana da ainihin gumaka ana magana da su daga cikin gunkin waruma taqtadi hawaijuhum idza qasaduha wani lokaci za su tsaya a gaban gunki suna magana har gunkin sai ya mayar musu ibn taymiya ya bada waɗannan labarai da yawa a cikin littafin shi majmu'ul fatawa ya ayakan kawo waqa'i ainiya waɗanda ya sani cewa a gari kaza a wajen gunki kaza da ake zuwa ana barna ko kabari kaza in dare yayi ko in aka shiga wani yanayi har akan ji magana ko numfashi ko amsa zancen su waye suke wannan aljanu ne shedanu ke buya a bayan gumakan suna yin irin wannan abu kamar yadda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika aka je aka rusa gunkin abin nan manata ko sai aka ga wata tsohuwar kafira ta fito daga ciki aka ce shedani da ke tsuguna ne a bayan gunkin tana jin dadin abin da ake na kafirci in an zo za a tsugunawa gunkin ita ake tsugunawa ba a ma sani ba to irin wannan yana iya faruwa ibn taymiya daga cikin labarin zan yi tuna ya bayar cewa akwai wani bawan Allah da ya kai wani sarki ziyara sarkin ya bashi labarin cewa yana da wani gunki wanda gunki har yana cin abinci ana aje mishi kwanan abinci a ɗakin gunkin idan aka aje kwanan abincin in aka zo sai a ga abincin ya ragu kuma har a ga alama abincin a jikin bakin gunkin sai shi wannan malamin ce to shikenan ni zan kwana a ciki ina son ga abin da zai faru da ya kwana a cikin ɗakin ba abin da ya faru abincin haggari ya waye ba a taba shi ba sai ya dawo yake ba ibn taymiya labarin ai ga abin da ya gani sai ibn taymiya yake cewa malamin abin da yasa kai kana tare da Allah ne kana biyayya Allah dan haka a ranan wannan shedanin ya gudu ne yasa bai zo ci abinci ba shedanin ne yake cin abincin ba gunkin ba to kuma kaga wannan ya ishi kafirai su gane ashe ba Allah suke bautawa ba Allah kuma yana cin abinci yana da bukata kenan irin ta mutane amma sai kuma suka ƙara dilmewa a matsayin cewa to ai wannan alama ce akan gunkin yana iya tasarrufi kenan tunda ana aje mai abinci ci kuma abincin su suke kawo mishi ba me kuma a ce shi yake ba su a shahidi shine aljanu suna buya a duk inda ake wani kafirci na maguzanci dan dama shine aqsa abin da suke so ayi ba su so abotawa Allah shedan abin da yake so na farko shine mutane su kafirce dan su halaka yadda shi ma ya halaka to din da suka zo suka kafa wani gunki suna bauta zai zo ya ci gaba da ingiza su yana taya su yana ƙara batar da su shine irin wannan abin da ke faruwa yace kuma wa rubama taqtadi hawaijuhum idza qasaduha wani lokaci ana samun bukatun nasu su biya a nan nan cocin Husainiya da aka rusa haka suke bada labari waɗanda suka san wajen cewa a ciki akwai gumaka da ake zuwa a bada sadaka a kofar ɗakin a shiga a yi roƙo a roƙi gunkin a fito daga baya kuma sai mutane su zo gari suna murna cewa ai sun je sun yi roƙo a wajen gunki kaza su roƙi Allah a wajen wannan gunkin ko su roƙi gunkin ya roƙa musu Allah kuma buƙatarsa ta biya haihuwa ko rashin lafiya an warke ko admission ko aiki aka samu ko me za su faɗi bukatun su cewa sun biya hatta cututtuka na jiki wanda suka yi fama da su zazzabi masassara kaza ciwo wanda yake an rasa yadda za a yi da shi sai a je wurin sai a shafa jikin gunkin ko a ɗebi ruwa a wanke jikin gunkin sai a tare ruwa sai a ba mara lafiyan sai ya sha kuma sai ya samu waraka sai su ƙara dilmiya su ƙara ganin kamar da gaske ne abin da ke faruwa wa kazalika yajri li ahli al-abdad min ahli al-hindi wa ghayrihim haka yake faruwa ga ahlul abdad ‘yan buza shi yake nufi da abdat masu addinin buza akwai indiyawa suna da gumaka iri daban-daban da suke bauta musu a cikin addininsu na buza suna kera gunki za ka ga sun aje gunki an cika tamfil ɗin da kayan ƙawa an aje zinare azurfa kayan fulawoyi wane ne an mushi kwalliya sai a dinga zuwa wurin wannan gunki ana bauta ana neman bukatu daga kasashe daban-daban ake zuwa ana taruwa garuruwa daban-daban ake zuwa ana yin irin wannan biki yadda kasan aikin haji a wuraren da gumakan nan suke a kasar indiya a garuruwa daban-daban ice haka suke warubama qisat ala ma shara Allahu ta'zimuhu min baitihi al-mahjuj wani lokaci ma zaka ga suna yin kiyasi suna kwatanta irin wannan wurare da abinda Allah ya shar'anta a girmama shi kaman baitin Allah da dakin Allah da ake kai ma ziyara والهجر الأسود كمان هجر الأسود الذي شرع الله استلامه وأن الله شرع أن تأدنغ أينه تبشي وتقبيله أدنغ سنبنتسا كأنه يمينه كمر أتي أنا سنبنتا هنن الله ندامني والمساجد التي هي بيوته دكما داكنا الله مسلاتي ما لن يتشي وإنما أبدت الشمس والقمر بالمقاييس أي da rana da wata da aka bauta musu an bauta musu ne da irin wannan kwatancin da tunani na hankali cewa ai waɗannan abubuwa ne masu daraja waɗanda suke kaza suke kaza sun cancanci bauta abauta musu wa bi misli hadhihi shubuhati hadatha shirku fi ahli al-ard da irin waɗannan shubuhohin ne aka samu shirka ta faru a cikin mutanen duniyar nan sai malam yace wa qad sahha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an an-nadhri wa qala ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana alwashi alwashi wanda yake ma zaka yi ma Allah manzon Allah ya hana wa qala yace innahu la ya'ti bi khair ai shi alwashi baya zuwa da wani alkhairi wa inna ma yustakhraju bihi min albakhil wata hanya ce da Allah yake kwakulan ainihin rabon talakawa a hannun maruwaci alwashi da mutum zai ce ini ko idan bukata kaza ta biya zan yi sadaka da kaza ko zan ciyar da talakawa kaza ko zan ba talakawa kaza sutura kaza to wannan alwashin da zai ba dan shi Allah zai biya bukatar ba dama can Allah yayi ne biya wannan bukatar amma sai Allah ya sa mutum marowaci ya da baka ya faɗi wannan magana dan talakawa su mori abin da yake taskacewa na ruwarsa da haka ba daidai bane mutum ya dinga yin alwashi asla ma'ana ya ce sai in Allah ya biya mishi bukata kaza sannan shi kuma zai sadaka kaza amma babu laifi sanda bukatar ta biya ya ce to bari ya godiya ta hanyar yin sadaka din ko kyauta ko wani abu makamanci haka amma sanya abin a matsayin sharadi cewa sai in ta biya sannan zai ta yadda idan Allah bai biya wannan bukatar ba ba zai ba ko wannan makruhi ne asla ba a san mutum ya dinga yin shi kamar yadda malamai suka yi maganganu da yawa akan wannan asalin wannan hadisi bukhari ya fitar da shi da al-imam muslim فإذا كان نظر الطاعات المتعلقة بشرط لا فائدة فيه إن يزما alwashi wanda mutum zai yi cewa zai yi aikin da'a amma ya rataya da'a da biyan bukatarsa wannan alwashin aka ce bai da wata fa'ida wala ya ati bi khairin bai zuwa da wani alkhairi fa mazzannu bin nazari to ina ma'ana wato alwashi wanda za a yi lima la yadurru wala yanfa'u ga abin da bai cutarwa ballantana amfanarwa zaka iya koma cikin majmul fatawa mujalladi na 35 ibn taymiya ya tattauna dalla dalla akan ainihin mas'ala ta alwashi din nan da wanda ya halasta da wanda bai halasta ba da kuma ya ake wa amma ijabatu du'a dangane da amsa addu'a kuwa da suke ganin yana faruwa mun ji cewa yin alwashin asali babu kyau wanda ya halasta ma ballantana wanda bai halasta ba to idan kuma suka ce a to ai gashi a aikace bukatun nabiya ya za a yi mu gane cewa ba daidai bane faƙad ya kuna sababuhu ittiraru da'i wa sidiq ta iya dalilin da ya sa Allah ya amsa addu'a shine tsananin buƙatuwar watin wanda yake roƙon tsananin buƙata takan sa Allah ya amsa addu'a koda ba ta bawan Allah na gari bane amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifus su Allah shine mai amsa wanda ya shiga cikin buƙata idan ya roki Allah sai Allah ya amsa mishi ga kafirai a cikin jirgin ruwa Allah ya ba da labarin yana amsa musu fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din idan suka shiga cikin jirgin ruwa ya fara tangal tangal da su a lokacin sai su roki Allah suna masu kadaita Allah da addini a lokacin sai Allah ya amsa musu falamma najahum idan Allah ya tsirtar da su zahum bihi yushrikun sai su kuma kuma suna shirkar su me yasa Allah a lokacin da suke cikin jirgin ruwan suka roke shi ya amsa musu saboda sun shiga ittirab to Allah yana amsa addu'an muttar ba sai wanda ke da tauhidi ba da haka ta yiwu sanda suke wannan addu'ar Allah ya kalli wannan bukatar tasu ne ta itirari ya amsa musu ɗaya kenan wasu duku ko kuma saboda tsabaragen gaskiya abin da yake faɗa da gaske ne yana da wannan bukatar sai Allah ya karɓa ko da mutum baya bin Allah Allah zai iya karɓa wannan addu'a waƙar ya kunu sababuhu ya iya kuma zama dalilin shi mujarrad rahmatillah tsabaragen rahama Allah ce kawai rahama ce irin ta Allah da tausayi domin Allah sarki ne mai tausayi da rahama kuma ya ce wa rahmati wasi'at kulla shay'in dukkan komai rahama Allah ta shafe shi daga cikin rahama Allah kuma akwai biyan bukatun bayin shi gabaki ɗayan su daga cikin rahama Allah akwai sakawa bayin shi da alkhairi to ta yi wani batacce ne ko kafiri ne ko mushriki ne amma a cikin rayuwa yana yin wani alkhairi sai Allah ya mushi abinda Allah yake na da manzo Allah ya bada labari ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hatimud dunya sai zama Allah yana biyan shi abinda yake ne na alkhairi yana da wasu ƴan uwa ko wasu al'umma da ke karkashin sa yana musu kirki yana taimakon su yana musu alkhairi amma kuma mushriki to yanzu wannan bukatar da Allah ya biya mashi ta yi rabon wannan alkhairin da yake yi ne a duniya wanda Allah ba zai bashi alkhairi a lahira ba saboda bai da asalin tushen samun alkhairi lahira shine tauhidi sai Allah ya bashi a duniya duk wannan na iya yiwa dalili da ka mujarradin kayi addu'a fa an amsa bai nufin kai fa na kwarai ne abinda yake so mutane su gane kenan mujarradin kai roki Allah Allah ya biya bukata bayan ka san cewa abinda kake yi ba daidai bane ko wannan bai nufin Allah ya kaunaci abinda kake ta yiwu haka din ne ittirari ka shiga ko kuma sidqu talabi da gaske ne kana da wannan bukatar shine Allah ya biya ta yiwu kuma ainihin wato mujarradur rahma ne wa qad yakunu amran qabahu Allah la li ajalin la li ajali du'ai ta yiwu kuma tsabaragen qada'i ne tun talatale dama Allah ya hukunta zaka samu wannan abu addu'a kawai ta zo ne ta hadu ta samu musadafa ta yi gamdakatar ne ko ba ai addu'a ma za a samu na fata mun gane cewa dama wannan bukatar ajalin faruwanta shine wannan lokacin sai kuma Allah cikin kaddararsa ya kaddara kuma wannan mutumi ya je yayi wata addu'a wadda addu'a ba ta gaske ba ba mai inganci ba ba ta tauhidi ba wadda kuma ko bai yi ba zai samu wannan bukatar wa kad yakun lahu asbabun ukhra tayu akwai sababan daban daga ciki daga sababan ila yau akwai wato ihana Allah na iya wulakanta mutum ta hanyar biyan bukatarsa idan mutum da wata muguwar bukata da yake nema ya samu ta hanyar wata addu'a an je an yi yanka na kafirci an je an yi wani maguzanci a je a yanka dabba a ɗebi jinin a sha ko a yi ma mutum wanka da jinin a ce ya zauna sai jinin ya bushe sannan zai saka sutar shi sannan ya tafi wuri kaza ya je ya wanka a rafi kaza duk ana yin wannan maguzancin ko a yi amfani da gaɓoɓin 'yan adam ko a je a tono gawa ko likafani ko wani abu maka mugayen abubuwa iri daban-daban da yake musamman a wannan zamanin da muke rayuwa da neman mukamai da neman kwangiloli da neman a rufe asiri ka a tona laifukan da aka yi da makamantansu duk sai Allah ya biya wannan bukatun wannan bukatun mai Allah ya yi ihana ce da kuma fitina wato Allah yana mutumin da yake wannan aikin talala ne dan in ya kama shi ba zai kubuce ba ya zama zai kama shi da hujjoji ranar alkiyama da haka biyan bukatar bai nufin cewa mutumin yana kan alkhairi bai nufin cewa Allah ya dada abin da yake malam ya ci gaba da cewa wa in kanat fitna fi haƙƙin da'i ko da ko za ta zama wannan dalilin ya zama a gurin mai roƙon Allah ya jarabce shi ne kamar da muka ambata fa inna na'lamu anna al-kuffara qad yustajabu lahum fa yusqawna mun sani cewa kafirai Allah yana amsa buƙatar su ya shayar da su ruwan sama kafirai ne za su shiga cikin kunci na fari sai su fita suna roƙon Allah sai Allah ya ba su ruwa wa yunsaruna Allah na iya taimakon su akan abokan gaban su idan suka shiga cikin kunci wayu anuna Allah na iya ba su mu'awana ya ba su agaji wayu rizquna kuma Allah yana ba su arziki har yanzu zaka ga misali a coci coci ana zuwa ayi addu'a ayi ruqya kuma sai kaga bukata ta biya wannan yana cewa ƴan coci akan gaskiya suke bai nuna haka ba ƴan coci suna zuwa su samu marasa lafiya fasto ya je samu mara lafiya a asibiti ya mai addu'a sai kuma kaga ya watsaki wannan yana cewa akan gaskiya yake wata yarinya ta taɓa bani labarin babanta ya rasu ɗaliba ce a cikin university irin musulmai ne amma ba wasu wanda suke da tarbiyyar addini ba ta ce wala sai ta dinga addu'a Allah sa kai ya warke saboda mutumin ma'aikaci ne a tare yake da arna kuma shine shugaban su amma yana musu kirki to da bai da lafiya haka suka dinga zuwa asibitin shika suna mai addu'a addu'a akai akai sai ta fara tsoron wannan dattijan in ya warke zai iya shiga kirista ta ce wala sai ta dinga addu'a kada Allah ya sa ya tashi saboda arnan sun matsa mai da addu'a kuma suka zo suka addu'a sai ya dan gagije haka saboda psychologically addu'a tana da wannan abun nan tasirin za su zo su ta harjaji su ta daga bible ana girgiza kai in aka gama kawai sai ya dan zashi ya zauna gobe ma a zo ayi da Allah ya taimake shi dai kawai sai ya mutu dan gare ya mutu irin wannan da gaske ne ta san irin mahaifin ta san irin tunanin shi ta ce wallahi na san babanmu zai kuma kirista akan wannan abu tunda ba wata tarbiya addini yake da ita ba so haka wani sarki a nan suna jin sarkin borno ne ko lokacin da ya rashin lafiya wannan da ya rasu ko adamawa ne ma da yake ba mu labari yawwa haka kiristoci suka taho zuga guda suka zo suka mai addu'a musulmai kuma da suka zo ko suka dinga yin abun kama ko yar addu'a an mushi irin wannan addu'a so suna da wannan confidence din zaka ga suna yin abubuwa a cikin cocinsu a TV ana nunawa da sauransu muna jin labari duk wannan bai nufin akan gaskiya suke jama to haka har kai musulmi fa ka gane idan kai addu'a Allah ya amsa to ba kamata yayi ka dinga alfahari ba kamata yayi ka ji tsoro cewa ko dai istidraji ne akwai wani bawan Allah da mun karanta tarihin shi na a cikin sirrul alamin nubala da ya taba zuwa kasar makka ana zafin rana yana dawafi sai ya dinga addu'a yana cewa Allah ka kawo mana sanyi Allah ka kawo mana sauki cikin wannan wuni Allah cikin ikonsa aka saukar da ruwa ma makon ruwa a ƙasar maka har da kankara har sai da aka ɗauko mai kankara aka kawo mishi ita ɗakin shi da ya gani kawai sai fashe da kuka ana ta murna cewa wani wali ne ya addu'a an ji addu'ar da yake gashi Allah ya karba shi kuma kawai sai ya kama kuka ce ai shi wannan ba ma alfahari bane ce inda ya san da gaske Allah zai amsa addu'ar nan ya zai addu'a ya ce Allah ya kawo ruwan sama zai addu'a ne ya ce Allah ya gafarta mishi ce wataƙila ita ce kaɗai addu'ar shi da Allah zai amsa yanzu ya asara ta a duniya amma in mutanen mu ne yanzu ya zai fara ji babo kai ba da magani an mutu ko ce mu na wasa ne gwari kai gwari ya yake cewa ko apology to gwari gwari ya ba da magani an mutu yace mu na wasa ne ko kuma a ce baba bare ya kada matar shi Allah shi kyauta fulani ne suke suke bare bare wannan iya shegen na'am sai ce wa ma'adu'aihim inda awsanihim wa tawassulihim biha waɗannan kafirai ana ba su ruwan sama ko a ba su nasara ko a taimaka musu ko Allah ya ba su arziki saboda addu'ar da suka yi a gunguma kansu suka nemi tawassuli da gumaka wa qad qala Allahu ta'ala bayan Allah dama yana cewa wa kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura Allah ya ce kullan numiddu kowanne muna ƙara musu ha'ula'i wa ha'ula'i waɗannan da waɗancan ma'ana da mutanen kirki da na banza duka Allah yana ba su kuma ya ƙara musu min aqwa'i rabbika daga cikin kyautar ubangijinka wa ma kana aqwa'u rabbika mahdura kyautar da ubangijinka yake yi ba abu ne da yake ainihin rike shi daga barin wasu ba Allah yana ba kowa kyautar shi kafin nan Allah ya ce ne man kana yuridul ajilata ko ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu wanda yake son bukatan nan duniya ajjalna lahu fiha ma nashau sai mu ba shi abin da yake so na gaggawa amma liman nurid wannan maga dama ne ba kowa ba thumma ja'alna jahannama ja'alna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura sannan a lahira mu sanya mishi jahannama ya zama zai shige ta yana cikin wulakanci yana cikin kaskanci wani ji Allah yake cewa man kana yarju man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda yake son wato ribar duniya harsal ribar lahira nazid lahu fi harfi zamu ƙara mishi kwazo akan samun ribar lahira wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wanda yake son buƙatar duniya kuma kawai yake so sai mu bashi a cikin duniya wa ma lahu fil akhirati min nasib bashi da rabo a lahira gaba daya shine wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalq akwai wanda zai addu'a kai ce Allah ka bamu fid dunya hasana ka bamu mai kyau kai a duniya baya neman komai a lahira alhalin mutanen kirki cewa suke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ibnu abbas ya fassara cewa alhasanatu fid dunya hiya al-ilmu an-nafi' wal malu halal ilimi mai amfani da dukiya halal ita ce alhasana fid dunya wal hasanatu fil akhirah ibnu abbas yace hiya al-janna to mutanen kirki addu'a suke nan atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana amma mutanen da ba na kirki ba atina fid dunya hasana kawai abinda suke nema kawai daga duniya sai kaduna da yan iska suke fadi kaga duk irin waɗannan ayoyin suna tabbatar da mene wanda Allah ya ga damar bashi abin duniya Allah zai iya bashi ko da mutumin baya bautawa Allah domin waɗannan kafirai ne masu irin waɗannan addu'a mutanen banza su ne masu irin wannan manufa wanda suke son duniya ba su san lahira Allah ya ci gaba da cewa ta aya man kana lidu sawabud dunya fa inda Allah sawabud dunya wal akhirah wanda yake son rabon duniya ya sani cewa rabon duniya a wurin Allah yake haka ma rabon lahira Allah zai bashi rabon duniya in Allah ya so kuma zai iya hada mishi duka biyu idan mutumin kirki ne sayyidina Umar shine ya ga annabi da sahabbai suna cikin kunci da wahala da talauci shine hankalin shi ya tashi a yayin da kuma kafiran duniya suna cikin wadata da jin dadi da natsuwa sai je ce ya manzo Allah ka roki Allah mana da kai da mutananka yalota muku yanda yalota ma Farisa da Roma ba sa bautawa Allah manzo Allah yana da kishin gide sai da ya tashi zaune saboda girman al'amarin yace Umar da nake ganin ka da hankali kama irin ta da kake gina aw fi hadha anta ibn al-khattabi yace ulaika qaumun ujilat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya ai waɗannan dadin lahira ne Allah yake ba su a nan duniya abin da ya kamata su samu a lahira ne Allah ya ba su shi a nan duniya sayyidina Umar ya tsorata har yace ya rasulullahi sagfir ya manzon Allah ka roki Allah ya gafarta min zanubin da nayi kenan wato kasancewa a cikin rayuwar duniya tsantsagwaranta da ya zama manufar mutum rayuwar duniya kadai wannan ba tafarkin magabata bane ba tafarkin addinin kwarai bane wajibi ne zama lahira ita ce akan idan ka tukunna duniyar nan ta zama kawai wani tafarki ne na zuwa lahira to haka magabata suka rayu da haka samun duniya jama'a mu ji wannan ga kowa da ya same ta ba alama Allah yana son shi bane ta yi ma sai ya fi zama ma alama Allah yana jarabta shi fiye da alama Allah yana son shi samun duniya ko ga musulmi ne musan wannan musulmi ma idan ya samu duniya jarabawa da zai shiga ciki ta fi jarabawa musulmin da bai samu duniya ba shi ne Allah yake cewa da ya so da ya ba kowa abin da ya kamata ya samu walau shi na ne kuna nafsin a'a ba wannan ba ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa yana saukar da arziki kadan ne saboda walau masallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard walakin nunzilu bi qadarin ma yasha Allah yace da ya ga dama da ya shimfida arziki gaba daya da ya shimfida amma yana saukar da shi ne gwargwado saboda idan aka ba mutane arziki ya musu yawa za su ta'addanci ne labagaw fil ard zasu ta'addanci a bayan kasa ne sai zama sanadiyar halakar su da haka wannan talaucin shine fi musu alkhairi amma ba sa gane haka shine fi musu saukin hisabi shi fi musu saukin su zama a cikin imanin su kuma zamu iya gani ko aikata ɗaiɗaiwan mutane da ka sani waɗanda sanadiyar samun dukiya da suka yi suka manta da addinin Allah suka canza tsarin rayuwarsu suka canza tunaninsu saboda mene sun samu ainihin wadata ta dukiya so Allah haka yake tsara hikimarsa game da bayinsa wa qala ta'ala Allah yake cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa kuma yadda abin yake an samu wasu mutane daga cikin mutane ne wasu tawaga daga cikin mutane suna neman tsari da wasu daga cikin mazajen aljanu sai ya ƙara wa aljanun taurin kai kamar yadda ibnu kathir ya bada labari da aljanu tsoron mutane suke ji amma da suka gane mutane na neman abu a wurin sai suka gane a ashe suna da abin yi a saman mutanen nan sai wannan ya ƙara musu kangara sai suka dawo suka zama suna halaka mutane wa asbabul maqdurati fiha umurun yatulu ta'idaduha sabubban da ke sanya kaddara ta faru wani abu ya faru wanda Allah ya kaddara yace akwai zance da yawa akwai bayanai da yawa ba za su iya anan ba laisa hadha mawdi'u tafsilha ba nan ne inda za a tsaya a yi bayani akan tawassuli da wasila su yake ishara zuwa gare su wa inna ma alal khalqi ittiba'u ma ba'atha Allah bihil mursalina abin da yake akan halittun Allah su yi kokari su bi abin da Allah ya aiko manzanni da shi wal ilmu bi anna khairad dunya wal akhirah da kuma wal ilmu bi anna fihi khairud dunya wal akhirah kuma su kokari su gane cewa alherin duniya da lahira yana cikin bin abin da Allah ya aiko manzanni da shi wala alli insha Allah ubayyinu ba'da asbab hadhihi ta'sirat fi mawdi'in akhar ibn tamiya yace kuma in Allah ya so in na samu hali zan yi kokari na bayyana sabubba na ta'asirin ire-iren waɗannan abubuwa a wani wuri daban Allah cikin hikimarsa kamar yadda muka shafa dai Ibn Taymiyyah Allah ya mishi ainihin gamdakatar Allah ya mishi albarka a cikin iliminsa wannan aikin ya samu yayi shi shine nan gashi littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila shi ma wannan littafi ne ɗaya tamkar da dubu a wannan babi duk da yake akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi da dama akan tawassuli da wasila neman tsanantuwa zuwa ga Allah yadda ake a samu shiga a wurin Allah ya ake Allah ya anshi ayyuka menene abubuwan da ake Allah ya ji daɗi ya so mutum waɗanne ne kuma wanda suka haramta a haka wanda ba daidai ba wanda aka shigo da su na magudawa cikin addinin Allah wannan gashi da tahqiqin Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali babban malamin hadisi da aqida Allah ya ƙara mishi lafiya malami ne a ƙasar Makka professor ne na ainihin na ilimin musulunci a Jami'ar Islamiyya yana raye har yanzu wannan bugun maktaba ce ta ainihin maktabatu Lina lil tawzi'i wan nashr wadda take a kasar jidda kenan a wancan lokacin an buga shi a 1988 wannan wannan bugun bayan shi akwai malam muhammad nasir albani yana da littafi at-tawassul ahkamuhu wa adabu akwai kuma wannan babban malami dalibin malam albani ne shi ma shine malam muhammad nasib ar-rufai shugaban kungiyar salafiya ta kasar sham a wancan lokacin shine at-tawassul ila haqiqati at-tawassul al-mashru' wal mamnu' babban ɗalibi ne a makarantar mala albani muhammad nasiruddin su ne cikin ɗabakar farko wannan shi ma tsohon bugu ne gashi tun 1974 aka buga shi a ƙasar beirut wannan sa daga cikin tafan da hannu iya kawa gare su wanda suke magana akan tawassul da wasila wanda akwai rigingimu da saɓani da yawa da 'yan ɗariƙa da sauran malaman baya suka kawo game da shi allah ubangiji ya tsare mu to kamar yadda muka ce jama'a za mu ɗan ƙara wasu bayanai daga littafin majmu'ul fatawa ta ibn taymiya akwai photocopy da aka ba mutane wanda suka zo da wuri akwai saura anan gashi wasu za su iya samu to na nayi print out ne kawai saboda iya wanda zan rike kowa ya samu iya daidai wajen shafi biyu ne zaka ganshi inda yace min abwabil janazati fil fatwa al kubra li shaykh al islam ibn taymiya ibn taymiya ya wasu maganganu ne da suke da alaka da maganganu akan kaburbura din zaka iya samun ire-iren waɗannan maganganu har ila a littafin Mu'jamul Buldan na Yaqutul Hamawi malam Yaqutul Hamawi in yana magana akan garuruwa yakan ambaci kaburburan da aka ce a gari kaza akwai kabarin wane akwai kabarin wane kuma wani lokaci kan yi taliki akan cewa ƙarya ne ba daidai bane yakan yi irin wannan talikin ire-iren su haka littafin ainihin malam Ash-Shawkani shine Al-Maqasid Al-Hasana a can ƙarshen shi bayan da ya gama magana akan hadisai da ya kawo wanda suka shahara a bakin mutane waɗanda ba hadisai bane wasu hikimomi ne kawai wasu karin magana ne can ƙarshe kuma ya magana akan wasu kare-karen maganganu da abin da ya shahara na falalar wurare to yayi magana akan kuma wuraren da ake danganta cewa wana na kwance a wurin wana bai kwance a wurin shine karken littafin maqasidul hasan an kaje ka duba akwai dai malamai da dama sun irin wannan maganganun haka malaman tarihi musamman kamar ibnu hajar a littafin shi na addawul lami shi ma yayi maganganu akan ire-iren waɗannan haka tarihin garuruwa kamar ainihin al-imamul azraq a tarihu amid duka suna nan littafai ne muna nan da su duka mafi yawan su a sama da ire-iren su to gashi a takeice malam ibnu taymiya yake cewa qala abdul aziz al-kitani malam abdul aziz ibnu ahmad al-dimashqi al-kitani mai littafin al-wafayat wanda malami ne yace al-ma'rufu sanannen malamin nan malamin hadisi ne malamin adab ne malamin tarihi ne littafin shi wafayat sananne ne malami ne da ya rayu a karni na biyar ya rasu hijira da shekara 466 kamar shekara 972 kenan yau Allah ya gafarta mishi wannan malami dalibi ne ga al-Imam al-Khatib al-Baghdadi da Ibn Makuda manyan malaman tarihi da haka amintacce ne yana da yancin ya magana irin wannan babban malami ne bawan Allah ya shahara da salaha da yawan karatun alkur'ani da sallar dare mai aƙida lafiyayya littafin shi alwafayat na al-imam al-kitani wannan malami yace laysa min quburil anbiya ima yathbutu babu wani kabari daga cikin kabarin annabawa wanda yake tabbatacce illa qabra nabiyina in banda kabarin annabin mu sallallahu alaihi wasallama wa qala ghayruhu wa qabru ibrahima aidan wasu kuma sun ce hadda kabarin Ibrahim shi ma ya tabbata wa zakar ibn sa'd fi kitab at-tabaqat al-imam ibn sa'd al-misri a cikin littafin shi at-tabaqat ya bada labari an ishaq ibn abdullah ibn abi murra qala la na'lamu qabra nabiyyin min al-anbiya illa thalathata ba mu san kabarin wani annabi ba sai mutum uku qabra isma'ila akwai kabarin isma'ilu fa innahu tahta al-mizabi yana nan daidai kasan indararo bainar rukuni wal baiti tsakanin rukunul yamani da kuma ɗakin Allah a wannan wajen wai kabarin yake wa kabar hudin da kabarin annabi hudu annabin adawa kenan ko wa ila adin akhahum huda fi kasibin a wani yashi wani tarin yashi minar ramli wani tarin ainihin yashi daga cikin ƙasa ta hata jabalin min jibalil yamani a ƙasan wani dutse a cikin ƙasar yaman alaihi shajaratun tabdu akwai wata bishiya a daidai kan kabarin mawdu'uhu ashaddul ardi harran wannan wurin yafi ko ina tsananin watin zafi dan haka sai aka samu wai bishiya ta yi ma kabarin inuwa wa kabara nabiyina sallallahu wa salamuhu alaihim ajma'ina na uku kuma shine kabarin manzon Allah Muhammad manzon tsira Allah ya kara musu aminci duka waɗannan annabawa qala abul abbas abul abbas shine ibn taymiya kenan ibn taymiya sai ya ce walƙubbatun lati alal abbas bil madina rumfar da aka yi makabarin al'abbas ammin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anil abbas yuqalu fiha sab'atun an ce wai a ƙarƙashin wannan rumfa wannan gini da aka yi ma wannan kaburbura akwai mutum bakwai al-abbas shi kanshi abbas din wal hasanu da hasan wa ali ibn al-husaini da kuma ali dan husaini zainul abidina wa abu ja'farin Muhammad ibn Ali ibn Ja'far ibn Muhammad da wani kuma Abu Ja'far Muhammad dan Ali dan Ja'far dan Muhammad shi ma jika manzo Allah ne wa yuqalu kuma an ce inna Fatimata tahta al-ha'it kabarin Fatima shine ke kasan katangar katangar da aka yi kubbar au qaribun min zalika ko kuma kusa da haka wa anna ra'sal Husaini hunaka kuma an ce ma kan Sayyidina Husaini shahidu Karbala da ake cewa an taho da kanshi din suka ce wai kan ma yana nan a wajen wa ammal quburul makduba minha alqabru almudafu ila ubay ibn ka'b to wadancan zaka ga yanzu babu qubba zamanin sarki Ali Saud din na farko farkon su suka sa duk aka rushe wadannan qubba qubba dake kaburbura da baki a haka take cike da su wasu kaburbura a Makka da ainihin Taifa da sauran garuruwa da a ce nan kabarin wance ne nan kabarin wane ne nan kabarin wane ne da an musu rumfuna an musu gine-gine an kewaye su ana zuwa ana maguzanci wannan gwamnati ta kasar Saudiya gwamnatin tauhidi da ta zo ta yi amfani da ainihin karfin mulki da karfin tauhidi da fatawan malaman sunna su Muhammad Abdul Wahab da makamantansu aka bidda aka rushe aka aka taswiya duniya kuma tana ta ihu na munafunci cewa ana bata wuraren tarihi yace wa yuqalu inna au au qarib wa amma al-qubur al-makduba ko min hal qabr al-mudaf ila ubay ibn ka'b fi dimashq yace akwai kaburbura na ƙarya da gaske akwai kabarin da ake dangantawa ubayyu dan ka'ab a garin dimashq sham wan nasu muttafiquna ala anna ubayy ibn ka'ab mata bil madinati nabawiyya alhalin mutane sun yi ittifaki malamai kenan kan cewa ubayyu fa ya rasu ne a kasar madina kamar yadda ibnu sa'adin ya faɗa a cikin tabaqat din shi ya rasu shekara ta 22 a madina to waye dauki gawar shi ya tafiya kwanaki da da ita a lokacin tafiyar da ake yi daga madina zuwa sham akalla tafiyar mako biyu ce wa ya ɗauki gawa ya kai ta can yaje rufe wa man qala wanda kuma yace inna bi zahir dimashqa qabra ummi habiba wa ummi salama aw ghayrihima min azwaj nabi sallallahu alaihi wasallama faqad kazaba wanda yace a bayan garin dimashku akwai kabarin ummu habiba ko ummu salama ko wata daga cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan ya shaka ya sheka ƙarya wannan mutumin ولكن بالشام من الصحابية من الصحابيات امرأة يقال لها أم سلمة بنت يزيد بن السكن yace i da gaske a ƙasar Sham akwai wata mata daga cikin sahabbai mata mun ji magana akan ta a baya ko wadda ake cewa Ummu Salama bintu Yazid ibn Sakan wadda ta rasu a shekara 30 fa hadhihi tuwfiyat bishami wannan ta rasu ƙasar Sham qabruha muhtamilun yana iya yiwa a ce wannan kabarinta ne fa hadhihi qabruha muhtamil wa amma qabru bilal kabarin bilal kuwa wanda ya rasu a shekara ta 20 bayan hijira fa mumkinun an fa mumkinun shi ma zai yiwu fa innahu dufina bi babis saghir dan an rufe bilal ne a wannan makabata ta babus saghir bi dimashqa fa yu'lamu annahu dufina hunaka dan haka ana iya sanin cewa ana aka rufe shi wa amma al-qat'u bi ta'yin qabrihi fa fihi nadharun amma iya tantance kabarin shi keke da keke wannan akwai ta baba akan shi fa innahu yuqalu dan ana cewa inna tilkal qubura hurisat waɗannan kaburbura daga baya an kwashe su an maida wurin wurin noma wa min hal qabru daga cikin kabari na ƙarya akwai al qabrul mudafu ila uwaisin al qarni kabarin da ake dangantawa ga uwaisul qarni gharbi dimashqa a ainihin yammacin dimashku fa inna uwaisan dan shi uwaisu lam yaji ila shami da dai bai je kasar sham ba wa inna ma zahaba ila iraqi ya je kasar iraqi ne wa min hal qabru daga cikin kabarin ƙarya akwai al qabrul mudafu ila hudin alaihi salam kabarin da ake cewa na annabi hud ne Allah ya kara mishi aminci bi jami'i dimashqa a masallacin juma'a na dimashqa kadhibun wannan ƙarya ce zuki ta mallace bittifaqi ahli ilmi malamai haka suka haɗu fa inna hudan lam yaji ila shami da dai annabi hudu bai je kasar sham ba bal bu'itha bil yamani an dai aika shi zuwa kasar yaman ne wa hajara ila makka daga kasar yaman inda aka aiko shi annabta ya taba kaura ya je kasar makka fa qila innahu mata bil yamani wasu sun ce a yaman ya rasu akan hanya wa qila innahu mata bi makkata wasu kuma suka ce a makka wa inna ma zalika qabru muawiyata ibn yazid ibn muawiya wannan kabarin da ake dangantawa annabi hudu kabarin mu'awiya ne dan yazidu dan mu'awiya wane ne shi alladhi tawallal khilafatan muddatan qasira wanda yayi halifanci dan zamani kankani thumma mata sannan ya rasu walam ahad ila ahad bai ba kowa mulki ba wa kana fihi dinun wa salahun yana da addini da nagarta bayan da mu'awiya ya ba dan shi yazidu da yazidu ya zo mutuwa sai ya saka wannan ɗana shi shi kuma yaro ne karami dan shekara 20 da wani abu to da aka saka shi aka ce kwana arba'in kawai bayan kwana arba'in a cikin shekata sittin da hudu da ya rasu sai ya fito ya tara jama'a ya ce ni ba zan iya shugabancin kuma na laliba na laliba in ga wani irin umar dan khattabu da abubakar ya bashi mulki kai tsaye da sai in bashi in ce ya mulkin ku na laliba na laliba na ga wasu mutane da zan iya ba su shura yadda umar ya ba da shura ban ga irinsu da haka na baku ku zaɓi wanda kuka gaya muku ni dai ba na yi amma wane kaza ina jin in ba na manta ba da haku ɗan ƙais da haku ɗan ƙaisu ya muku limanci daga na haku zaɓi wanda kuke su ya kuma gida ya kwance shi ya ci gaba da jinya shayarsu wannan shine halifa na uku na banu umayya bayan da ya rasu aka shine aka ta rigingimin nan abdullahi dan zubair ya fudde bullo a makka wane bullo a waje kaza aka ta faɗi tashi har dai al'amari ya koma daga karke ya fada hannun marwanu dan haka wannan abu ne sananne a tarihin musulunci karanta ko da albidayatu wan nihaya to wannan shine ke da wannan kabarin da ake cewa wai kabarin wane ne kabarin annabi hudu ne wani halifa ne daga cikin banu umayya ina fata mun gane wannan malam ya ce wa minha kabaru khalidin bi hims akwai kabarin khalidu da ake cewa a ƙasar hims a wannan rigingimin da ake a ƙasar syria an rugurguza wannan masallacin da ake cewa masallacin ainihin Khalid ibn al-Walid ne har aka tono abinda ake cewa kabarin ne har mutane suka yi ta kuka da korafi a duniya wannan bala'i ne jama'a da ya faru ke take faruwa a kasar Suriya muna fata Allah ubangiji ya kawo karshen shi al'amura ne suka faru akwai sarkakiya da yawa a cikin su akwai kuma interest na kasashen waje America Russia Iran Turkiya Saudiya kasashe da dama suna da interest akan abu tayu interest din sai zama na alkhairi ne ko ba na alkhairi ba shine mas'alar mu ba su saudiya da turkiya suna interest ɗinsu saboda hurudinsu ne saboda iyakokinsu kuma dole su tsoraci shigowar iran domin iran abokiya hamayya su ce a siyasance a addinance a tattalance in ta zama tana da ta cewa a ƙasar suriya to ta matso kusa da bodojinsu sannan ga saudiya kenan misali su kuma turkiya su kuma dama suna da tsohuwar gaba da takun saƙa tsakaninsu da ƙasashen Syria abin kasashen Paris a Iran saboda tun tarihin daular Usmaniya ta ainihin Turkiya wadda take karshen daular musulunci a duniya to su kuma Rasha da Iran din ita kanta duk da fa asalin aqidar Shi'a ta su Bashar Assad su Khomeini ma suna kafarta masu wannan aqidar wani riko Allah aqidar yan ba'af Shi'a ta ainihin wato ibabiyya ko Shi'a ta Nusairiyya da bashar asad yake yi masu cewa la ilaha illal watan wala nabiyya illal ba'af haka suke aƙida su ba uban shi hafiz asad ƙarara ya sa aka soke cewa addinin musulunci shine addinin ƙasar syria a wancan lokacin aka yi fitintunu a 1950s aka dammara garin abin nan gaba ɗayan shi garin garin abin nan ba shi wannan halab din ba ɗayan garin tadmur da da harran da makamantansu wasu garuruwa can da ma aka lalata su gaba ɗaya aka kashe mutane sun fi mutum dubu sittin da aka gado ya yi na shan jini shi wannan abin ya fara ne kamar yadda kowa ya sani shekaru biyar baya irin tawayen laraba suka dinga yi wanda asalin shi ba daidai bane a cikin addinin musulunci sannan kuma halab asali ba ta cikin ma inda ake rigima inda yanzu aka aka raga-raga da ita ana ana ta roƙonsa Allah dan Allah su ya haƙuri ma a fitar da yara da mata da tsofaffi waɗanda fiye da shekara biyar an hana a kawo musu abinci an hana a kawo musu magani an hana su fitar da komai kuma halab kamar Kano ce cibiyar kasuwanci ce ga wanda bai sani ba tsohon gari ne a tarihin duniya an yi raga-raga da shi yanzu an rashi ta zo ta dinga zuba makaman da wasu ma ba a taɓa aiki da su ba ana aka gwada su saboda bala'in zalunci jama'a a shahid shine hims ita ma an kai mata wannan farmakin kuma an ragargaza ma'alim din ta hadda wannan masallacin da ake cewa masallacin Khalid dan Walid ne to ba Khalid dan Walid ne wannan masallacin ba sahihiyar magana ta tarihi shine yuqalu innahu qabru innahu qabru Khalid ibn Yazid ibn Muawiya kabarin Khalid dan Yazid dan Muawiya ne akhi Muawiya dan uwan Muawiya hada dan uwan wancan Muawiya dan Yazid dan Muawiya din shi ma jikan Muawiya ne sahabi walakin lamashtuhira annahu Khalid amma yayin da abin ya shahara cewa Khalidu ne sai aka dauka Khalidu dan Walid ne alhalin Khalidu dan Walid ya rasu hijira da shekara 22 amma wannan kabarin kuma na cikin shi ya rasu ne hijira da shekara 95 da haka shekaru fiye da 60 babu kabarin bayan rasuwan Khalidu dan Walid ya aka daga baya aka samu shi so shi sa akwai matukar muhimmanci kamar da mal albani namu ya sha ambata Allah gafarta mishi mai kokari mu san tarihin musulunci da ma keke da keke dan wasu abubuwan sanin hakikanin tarihin ma yasa yasa a karyata su ko anan kasa ne sanin hakikanin abin da ya faru yasa karyata da dama daga cikin karerayin da ake danganta wa waɗannan mujahidai misali su dan hodiyo su Muhammadu Bello suna na Asma'u in ka san tarihin abin zaka yi karyata abubuwa da dama to haka kuma wannan mutumin da ya rasu shekara ta 22 amma ba a san da kabarin shi ba sai bayan shekara ta casa'in da biyar kaga sama da shekara sittin da bakwai sannan aka zo aka yi enacting wani kabari aka ce na shi haka kaman wancan jama'a da muka wuce ba mai wani taliki akai ba na kabarin Husaini kamar da muka ishara ran nan akwai littafi guda da ibnu taymiya yayi ra'asul husayn da yake akwai wasu yan bid'a akwai wani malami a kasar misra yayi littafin raddi menene al-adillatul bahira ala isbati menene wujudi ra'asul husayn fil fil qubbatil menene menene wani dogon suna saboda a nan garin misra a garin alkahira har yanzu in kaje kabari ne sananne a masallacin masjidul husayn ana zuwa ana ziyara ana shiga ɗakin da kabarin yake ana iddayin cewa ana jin wani ƙanshi da makamantarsu kissa ce suka gina akan asalin kissa munqati'a abin da ya tabbata in ka karanta bukhari shine an zo da kan husaini kan shi mai daraja bayan da suka sare shi sun kawo kan gaban sarkin garin kufa din shine wane ziyad ko ubaidullahi dan ziyad wannan azzalumin sarki jama'a da aka kawo mishi wannan kan ya ɗauki itace yana jagwalwalawa ko hasu ana suka mishi magana da abu barza iyaka abin da ya tabbata kenan daga nan kuma suka aje waɗannan kawuka inda suke aje kawukan abokan hamayyarsu a ƙasarul malaki kama ka ce a gidan sarautan garin bayan da daular banu umayya ta lalace an samu ƙoƙon kawuna da yawa ƙoƙon kai bayan ya riga ya ragargaje ya zama saura ƙashin kawai da me za a iya identifying cewa wannan na wani ne yana buƙatan watan a samu bayanai wataƙila a ce da can amma akwatin laban misali da akwatuna suke saka su ko kuma a zamani ne sai an je an yi diya ne duk ba ya waɗannan ba sai kawai wasu suka zaɓi wani ƙoƙon kai suka ce wannan shine ƙoƙon kan Hussein suka dinga celebrating din shi daga cikin akwai wannan kissar wadda ba ta da tabbas sannan kissa mun katsaya cewa an kai kabarin garin Dimashku gun halifan lokacin shine Yazidu kuma mun sani cewa a tarihance matan da aka zo da su wannan yakin an tattara su gaba ɗaya an kai su gun Yazidu a can suka zama makokin su to wai daga cikin su akwai Zainab yar gidan Husainin ita ce wai ta sace kan wasu kuma suka ce ta roƙa don Allah aka ba ta kan ta tafi da shi ƙasar Madina daga Madina ta wuce da shi ƙasar Misra Askalan Askalan gari ne da ke tsakankanin Misra da Falastinu a yanzu in fact a yanzu ma Askalan garin su Ibn Hajarin yanzu bangare ne Falastinu daga cikin inda Yahudawa suka kwaci kuma gano da ke jama'a to tana wannan garin a lissafin yau kamar shekara dubu ɗaya da wani abu kin mana bayan mutuwar husaini da juyawan juya halin duniya da shekaru sama da ɗari takwas sannan wannan ya faru zama muna gane wannan da kyau kuwa sannan wannan abin ya faru to shine har yanzu suke riyawa kuma suna da labarai irin waɗannan da ake faɗa game da kabarin su ɗan hodiyo cewa wani lokaci ma akwai wani malami daga cikin malamai wanda suka karyata shikenan sarkin zamanin yace to shikenan aje a duba aje a tona kabarin a gani waɗannan malamai suka je aka tona kabarin da aka tona garin kallo suka mamakance duk wannan yana a cikin rubuce-rubucen ka duba a cikin littafin da ambata da tarikh amida na al-imam al-azraq ya ambaci wannan haka makarizi makarizi kuma dan kwashe-kwashe ne malami ne amma bai tacewa a tarihinsa yana bada irin waɗannan labaran da yawa a cikin kwatsat ɗin shi haka suyuti a cikin ainihin littattafan shi shi ma ya bada irin wannan labari kamar a cikin husnul muhadara da makamantansu duk dai labarai ne da suke sun baza gari ana faɗan su amma inganci fa sai har suna cewa ma wai ai ibn taymiya shine kawai malamin da yazo ya karanta wannan abu shi wancan malamin ba misri saboda zangayi da taurin kai har cewa ma wai ai ibn taymiya ma bai masan tarihi ba wai da ana magana akan wata ma'adala ce a cikin fiqhu ko wata ma'adala a cikin binnan illa hadisi sai ya sa baki amma wannan magana ta tarihi abu ya faru ta gaske an san ya faru har yake kawo magana da ibnu hajirin ya faɗa wanda ibnu hajirin ba raddiye ma al'imamu ibnu timiya ba a cikin maqasidul hasana al'imamu shaukani ya ambaci cewa daga cikin kaburbura na ƙarya akwai kabarin da ake cewa na husaini ne a alƙahira sai ce amma ƙarya ne an dai ce kan husaini ne ke wajen sai ce daga cikin wanda suka ambaci wannan akwai malamin mu ibn hajar kuma ibn hajar ya bamu labarin cewa ya ga littafin ibn taymiya da ibn taymiya ya rubuta ya ce ƙarya ne ma samuwar kaf sai ya ce wa balaga ibn taymiya ya kai matuƙa wajen ƙareta wannan magana sai ce kaga sai wannan dan bid'a ya ce kaga wannan magana ta nufin ibnu azir ma bai da wannan magana ba wai cewa kawai da ya kai matuƙa wajen karyatawa duk maganganun suna nan littafi ne risala haka kankanuwa kankanuwar risala haka zaka yi samun ta ko akan internet kokarin su tabbatar da bid'a da maguzanci jama'a dan a yanzu haka idan da zaka samu halin zuwa alkahira mutane suna zuwa alkahira ba wani wuri ne mai nisa ba ana zuwa yawon shakatawa ana zuwa asibiti in kana da 120 sai ka biya tikiti gobe ka tafi ka je ka yawon gantalinka da gaskiya haka je ka ga wajen ina fata mun gano wannan ke jama'a to zaka iya zuwa ka gani sanannen wuri ne alkahira sanannen wuri ne masjidul husain alaihi salam zaka je ka ga an ware daki hotunan suna nan ko akan internet an yi mishi wani kwalliya da sauransu ana cewa wai kan shi ne a ciki wallahu ta'ala a'lam amma dai abin da ya tabbata kan nan bai bar garin kufa ba domin da sun yi niyyar su aika shi ne zuwa gun yazidu din sai suka samu labarin yazidu baya farin ciki da abin da aka za ka saka aji shi a wajen su wannan shi abin da ya tabbata a tarihi amma wannan magana ana ta ƙara zuguguta ta ana ƙara zuguguta ta to abin da zai baka mamaki kuma shine bayan wannan na alƙahira idan haka din ne to akwai wani kuma a karbala shi ma akwai alhauzal husainiyal muqaddasa hukuma ce mai zaman kanta a karbala kamar ka ce farasatal ne na gwamnati suna da makarantu har jami'a suna da shi a wajen alhauzal husaini almuqaddasa a wurin da ake cewa kabarin husain na ake kai ziyara su ki zuwa aikin hajji su tafi wajen duk suna yin wannan akwai wani a ainihin kasar Iran akwai a Najaf akwai a kaza akwai garuruwa daban-daban kai har anan Zaria ma an taba yi to wanne ne na Husainin kenan na fata mun gano da kyau jama'a ma'ana duk inda wasu suka samu gindin zama da gaske wanda suke iddi'a'in kauna ahlul baiti sai kawai su wani symbolic kabari sai su ce kabarin Husaini ne kuma sai su gaba da bauta mishi to wannan Husainin da suke faɗa jama'a ai jika manzo Allah ne ko radiyallahu anhu sallallahu ala jaddi shin falalar da ya samu a sanadiyar wa ya samu sanadiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko me yasa inda gaske ne kaunar manzo Allah ba su yi symbolic kabarin manzo Allah din da suke ba in suna ganin kabarin manzon Allah yanzu yana hannun wahabiyawa ba sa samun su kai sultani zuwa gare shi to ai shi na Husainin yana hannun irin su ne me yasa suka bukatu zuwa ga yin wani daban symbolic inda bukata ce ta saboda an tara wancan ko da na annabi ya kamata su yi inda daga sai suna san annabi da jikokin shi ko mun gane da ma philosophy din ai da kansu wannan wani wani wani mai zagin sahabbai a nan Kano dan ga Nasir Kabara da kanshi yake fada yake cewa Allah ya cika wa manzon Allah mu'jizar shi wanda manzon Allah yayi addu'a ya ce kada Allah ya bari kabarin shi zama wurin bauta ce kuma shine sai Allah ya danka kabarin a hannun wahabiyawa ce dan da Allah ya danka kabarin a hannun mutanen su ɗan dariƙa kenan ko ce da abin da zai a wajen bakan kani bane kilif din yana nan a wayin mutane kowa ya taba jiya yace da sai an yi maguzanci iri daban-daban amma da Allah ya ne cika wa manzon Allah burin shi sai ya danka shi a hannun wahabiya waɗanda ba sa yadda a yi bauta a gaban kabari kaga wal haqqu ma shahida bihil adu Allah ya tsare mu malam ya ci gaba da cewa yace a au kabar Khalid ko na'am sai yace wal mashhur inda al'ammati annahu Khalid ibn al-Walid abinda ya shahara a gun jahilan gari shine wannan kabari da ke garin Hims kabarin Khalid dan Walid ne babban komanda radiyallahu anhu وقد اختلف في ذلك أن يسابني هل هو قبره شن قبر سنة أو قبر خالد بن يزيد كو خبر خالد بن يزيد وذكر أبو أمر بن أبو عمر بن عبد البر أبو عمر ابن عبد البر النمري يا بعد الأباري في الاستيعاب أن خالد بن الوليد توفي بحمص ya ba da labarin cewa lalle da gaske Khalid dan Walid a garin Hims ya rasu bayan ya yi taya daga aikin aikin soja bayan an sauke shi daga komanda an gama waɗannan jihadin da aka yi a ƙasar sham ya yi ritaya sai ya zaman shi a ƙasar hims waƙila bil madina wasu kuma sun ce a ƙasar madina ihida sanata ihida wa ishirina a wasu ne wa ishirina fi khilafati umar bin khattab radiyallahu anhuma a shekara ta ashirin da ɗaya ko da biyu bayan hijira zamanin halifancin umar wa ausa ila umara kuma ya yi wasici zuwa ga umar kun san a tsakanin shi da umar tun ana jahiliya akwai wani ɗan takun saƙa irin na kowa sarki din nan ne saboda kowa a cikin su komanda ne na yan tauri to wannan yanayin shi ya hana su ci gaba da fahimtar junan su daga baya saboda kowa ya san sirrin kowa irin wannan yana faruwa dabi'a ce duk da haka Umar ya sauke shi a komandanci ne saboda ya tsare imanin mutane game da ta'allakuwa da cewa nasara tare da Khalid Khalid kuma ya amshi wannan saukewar da aka yi masa ya dawo cikin wato sojoji aka ci gaba da aiki tare da sabon komanda shine Abu Ubaida ibn al-Jarrah to bayan da ya ritaya ƴan gunzulu ƴan ziga sun ziga shi cewa Umar baya kauna shi kuma farko ya ji wannan ziga to shine sai bai koma Madina ba sai ya zaman shi a Hims amma da ƙarshen rayuwarsa ya gane cewa wannan shedan ne ya ziga shi sai ya nadamar abin da yi kuma ƴaƴan shi da ya bari ƴan mata su uku sune ya wasiki cewa to ya bar su a hannun Umar dan Khattab shine waliyinsu kuma a gaya wa Umar ya yafe mashi duk wani saban da yake tsakankanin su wannan ya tabbata a tarihin shi jama'a wallahu a'lam wa minha qabru abi muslim al-khawlani haka kabarin babban tabi'i abu muslim al-khawlani allazi bi dariya wanda yake garin dariya garin dariya wani gari ne kamar kace anguwa ce yanzu a wajen garin dimashq kamar kilomita 8 daga cikin asalin birnin dimashq a a south west na birnin Dimashq har yanzu sunan gari ne haka kamar yadda kasan garuruwa da irin yanzu in suka yi expansion sukan haɗe da anguwan da ke kusa da su ko ƙananan garuruwa da ke kusa da su yanzu misali Kaduna da daga cikin garuruwa ne daban-daban amma sun zama anguwanni yanzu Kaduna da can sabon tasha da garuruwa ne daban-daban Zaria din nan asalin ƙwaryar Zaria in ka ɗauka misali da Za'i ko da abin nan dakaci ko anguwan Kaya da duka garuruwa ne daban-daban amma yanzu sun haɗe saboda expansion na garuruwa ko irin wannan yakan faru a kusan ko'ina akwai garuruwa ma birane guda biyu da aka bada tarihi a ƙasar brazil rio de janeiro gari ne daban-daban kama ka ce zaria da kaduna expansion ya expansion suka haɗe da junansu shi ne ma'anar rio de janeiro rio and janeiro ne sunan garuruwa ne guda biyu so da haka dariya ita ma yanzu zama anguwa a dimashku jama'a to akwai wani kabari da ake cewa kabarin abu muslim al-khawlani tabi'i allah ya gafarta mishi ukhtifa fihi an yi sabani game da wannan wa minha qabru ali ibn al-husaini alladhi bi misra haka nan kabarin ali dan husaini jikan jikan manzo Allah sallallahu alaihi a kasar misra fa innahu kadibun qata'an ƙarya ce fafar zuke ta mallaci fa inna ali ibn al-husaini zainul abidina tuwfiya bil madinati bi ijma'i bi ijma'in a madina ya rasu wa dufina bil baqi'a yana nan a baqi'a wa minha mashhadur ra's alladhi bil qahira to kaji magana akwai kuma wurin da ake zuwa hubbaran kan Husaini wanda yake alƙahira fa innal musannifina fi maqtalil Husaini ittafaqu ala anna ar-ra'sa laysa bi Misra waɗanda suka yi rubuce-rubuce akan ainihin wato kashe Husaini sun ittifaki akan cewa kan shi baya Misra wa ya'lamuna anna hadha kadhibun sun san cewa kuma wannan magana ƙarya ne wa asluhu asalin wannan ƙaryan annahu nuqila min mashhadin bi asqalana an ce an ɗauko shi daga wani hubbare wanda yake askalan wa zalikal mashhadu wa zalikal mashhadu buniya qabla hadha bi nahwin min 60 sana wancan da ke askalana an gina shi kafin a gina wannan na ƙasar misra da wajen shekara 60 aw awakhir al mi'ati al khamisa ko kuma kace a ƙarshen ƙarni na biyar shine dace da ainihin 1154 kamar yadda na faɗa kuma inda aka zo aka gina shi din fa da makabarta ne da ake ce mashi maqbaratul fatimiyyi sarakunan fatimawa ne ake rufewa a wajen amma yanzu masallaci ne a wajen jama'a masallaci kuma wanda ana ganin shi ɗaya daga cikin albuqa almuqaddasa wurare masu alfarma a duniya kuma babu wanda ya ba su alfarma in ba mutane da jahilcin su da magudancin su ba Allah Allah shi kyauta din ka karanta maqasid al-hasana abin nan ya ambaci wannan shi al-imam as-sakhawi a cikin al-maqasid al-hasana sai ya ci gaba da cewa وهذا بني في أثناء المئة السادسة شيكو ونن نأينهم واتو قصر القاهرة أنجنا شأفركم شكرة الرشدة بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بنهو ثلاثمائة عام bayan kamar shekara 300 da kashe Husaini وقد بين كذب هذا المشهد ابو دحية في المعلم المشهور ابو دحية مالن ابو الحافظ ابو دحية a cikin littafin shi al-ma'lam shahararren littafin shi ya bayyana ƙarya wannan wa annar ra'asu dufina bil madina ya bayyana cewa kan an rufe shi ne a ƙasar madina in ya tabbata kenan wannan ya tashi ta roki alfarma an bata ta zo da shi madina to ba zai yi a ce ta ta aje shi a ɗakin ta ba da jikokinta kuma suka tashi barin garin za su koma ƙasar misra suka tafi da shi ba zai yi wannan sai dai a ce ta rufe shi a makarantar baki'a kama zakar huzubairu ibn bakkarin kamar yadda malam Zubair dan Bakkar ya fada a tarihinsa wallazi sahha min hamlir ra'si abin da ya inganta game da daukan kan ma zakarahu al-bukhari fi sahihi annahu humila ila ubaidillah ibn ziyad waja'ala yankutu bil qabibi ala sanayahu cewa bukhari ya ruwaito an dauki kan zuwa ga sarki ubaidillah dan ziyad wanda ya dinga zunguran kan da wata sanda dake hannun shi wa qad shahida zalika anas ibn malik Anas dan Malik na wajen wa fi riwayatin Abu Barza al-Aslami a wata riwaya hadda Abu Barza wakilahu ma kana bil Iraq wadannan mutana Iraq suke ba a ƙasar Sham wa qadru bi isnadin munqati'in aw majhulin an ruwaito da isnadi karyayye ko kuma wanda ba a san shi ba annahu humila ila yazida cewa an dauki kan an kai shi gun yazidu a dimashku wa ja'ala yankutu bil qadibi ala sanayahu kuma wai yazidin ne ya dinga ainihin taba bakin da yana taba wushiriya da ainihin wannan sanda wa anna aba barzata kana hadiran kuma cewa wai abu burda yana nan wa an kara hadha an ƙaryata wannan abu burda yace bai yadda ba amin wa hadha kadhibun mala yace wannan ƙarya ne fa inna aba barza lam yakun bishami inda yazida abu barza baya ƙasar sham bal kana bil iraqi yana ƙasar iraqi ne wa amma badnu al husayn gangar jikin husainu fa radiyallahu anhu fa bi karbala wannan a ƙasar Karbala take inda aka yakin bil ittifaqi haka malamai suka ce qala abu al-abbas ibn tamiya yace wa kad haddathani ta'ifatun an ibn daqiq al-aidi daga malai dan daqiq al-aid wa ta'ifatun an abi muhammad abdul malik ibn khalaf al-dimyadi al-imam ad-dimyati wa ta'ifa wasu kuma sun bani labari an abi bakr muhammad ibn ahmad al-qastalani al-imam al-qastalani sharih al-bukhari wa ta'ifatun da wasu malamai suka bani labari an abi abdullahi al-qurtubi sahib at-tafsiri malam qurtubi mai tafsiri duk waɗannan malamai ibnu daqiqin ad-dimyati al-asqalani da da al-qurtubi dukan suka ce kullu haula'i haddathani anhu man la attahimu duk waɗannan wanda suka bani labarin nan bana tuhumar su wa haddathani an ba'dihim adadun kathirun kullun yuhaddithuni duk suna bani labari inji mun tamiya an man haddathahu daga wanda ya ba su labari min haula'i annahu kana yunkiru cewa waɗannan malaman gaba ɗayansu suna ƙaryata amra hadal mashhadi duk waɗannan malaman sura ya ƙasar misra suna cewa ƙarya ne wannan wurin da ake cewa kan husaini ne a cikin wa yaqulu waɗannan malamai suna cewa innahu kadhibun cewa ƙarya ne wa laysa fi qabril husaini ba kabarin husaini bane wala shay'in minhu babu wata gaba daga jikin husaini والذين حدثوه حدثوني عن ابن القسطلاني waɗanda suka bani labarin nan daga alƙastalani zakaru anhu annahu ka ƙala sun ce malamin yana cewa inna ma fihi ghairu wani can ne daban a cikin kabarin wa minha qabru aliyin radiyallahu anhu allazi bi batnil najaf akwai kuma kabarin ali wanda ke ƙasar najaf garin najaf yanzu shine babbar cibiyar shi'anci ta duniya jama'a inda ake yaye malaman shi'anci yana cikin ƙasar iraki ne a yanzu fa innal ma'arufa inda ahalil ilmi abinda malamai suka sani anna aliyan dufina bi qasr al imarati bil kufa aliyu an rufe shi a cikin gidan sarauta kufa ne kama dufina muawiyatu bi qasr al imarati bi shami kamar da aka rufe muawiya a cikin gidan sarauta ƙasar sham wa dufina amrun amru dan as kuma aka rufe shi bi qasr al imarati bi misra a gidan sarautar ƙasar Misra khaufan alaihim min al-khawarij saboda tsoron kada ƴan khawarija su je su tone kabarin nasu an yambushu quburahum za su iya tone kabarin dan khawarija da shi suna da wannan iya shege ko kun tuna anan ma mal albani marigayi Allah ya gafarta mishi ya tayin wannan maganganun game da idan wani malami ya rasu aka rufe shi kada kai a dawo a ci gaba da kuka a'a a sa masu gadi su dinga gadin kaburbura in fact idan a wurare ne ma waɗanda irin waɗannan shaidanu su suke ta cewa a wajen ku malamai sun bada fatawar cewa a lokacin bai halasta a kai malamin da aka san za su mishi wulakanci makabarin shi a ji a rufe shi inda kabarin zai zama wato mafto ya zama free kuwa zai ba inda yake ba a nan abin da ya fi dacewa sai a rufe shi a inda zai zama cikin hirzi a cikin gida ko a cikin wani ɗaki ko a wani wuri da ba a san kowaye a je cikin dare a rufe shi a inda ba a sani ba saboda suna yin irin wannan zaluncin jama'a sai su je su tone kabarin bayan Allah su rataye gawa ko su tafi da gawar su aje ta yanda suke iskancin su su dinga mata bulala wannan muguwar dabi'a ce da sarakunan Banul Abbas waɗanda suka yi tawaye ma banu umai suka kawo ƙarshen daular su suka kawo wannan mugun sunna lokacin da suka je wannan garin dimashku din kasurul imara haka suka dinga tone kaburburan har na muawiyan sai da suka tone shi su abdullahi dan ali suka tone duka suka samu hishamu dan abdul malik gawar shi bata yi komai ba kamar jiya aka rufe shi haka suka zo suka rataye gawar a bakin garin dimashku kullun ana mata bulala kullun sai da aka kwana 40 ana mata bulala 100 100 100 sannan suka sako da ita abin da ya rage suka kona tokar suka dinga hawa suna tattakawa da dawakansu wai dai suna mai wulakanci ne fa sannan suka dinga ɗiban tokar a cikin faranti ko ƙwarya ana watsa ta ana kiɗa ana ihu ana ana ana kaɗa ganga wai sun mai wulakanci abinda suka wa Hishamu dan Abdul Malik kenan ko a ce suka yi wa gawarsa to daga naka samu wannan mugo sunnar ta ainihin wulakanta gawawaki wai mutumin da ya riga ya mutu ba za a kyale shi ya ji da abin da yake ji a kabarin shi ni'ima ko ba ni'ima ba wallahu alam wai sai a ce bari a zo a ciro gawar a yi mata wulakanci yan shi'a suna yin wannan da aka musan wannan jama'a har yanzu ko da aka buji-buji da zazzaki akwai ragowar shi'a a najeriya to don haka mu sani duk garin da akwai musulmi ahlus sunna malami ko wani mai da'awa idan ya mutu to su kula da wannan ainihin ka'ida game da gawar shi in har an buƙaci a je a rufe shi a gawo a makabarta ga magari ko to a samu wasu daga cikin murabituna da za su yi aƙalla wata uku hudu biyar shida suna zuwa suna gadin wannan wurin har zuwa lokacin da za a natsu cewa to yanzu gawar ta zama ta yi decomposing ta zama ƙasa a lokacin ko sun tone ba za su ga komai ba duk da haka fa kar a gofanta za su iya su tona fa duk da haka dole sai an ko ta kama a biya kuɗi ne a yi gadin kabarin in kuma ba za a iya haka ba ya zama inda suke su suke da ta cewa su suke da abin nan rinjaye sai ku rufe gawarku da kuke tsoron za a mata wulakanci a wani wuri daban sai a cikin gidan shi za a iya ware ɗaki daban a rufe shi a koma a toshe ɗakin in ya so bayan shekaru a san yadda za yi in ta kama a kwakule a kai wani waje a rufe in ta kama a mai da wurin ya zama makabarta a fitar da shi daga gidan ma'ana dai a kiyaye mutuncin malaman sunna waɗanda 'yan bid'a da zindikai suke so su wulakanta su a raye suke ko a mace kaji khawarija su suka sa aka rufe gawakin waɗannan bayin Allah a cikin gidajensu saboda tsoron wulakancin da za su iya musu Allah ya tsare mu daga sharrin waɗannan mutanen banza walakin kila amma an ce innal ladhi bin najaf qabrul mughirah ibn shu'ba wancan da ke najaf kabarin mughira ne dan shu'ba wanda yan shi'a ba sa kaunar shi walam yakun ahadun yadhkuru annahu qabru aliyin wala yaqsiduhu ahadu aktharu min 300 sana ba wanda yake bada labari da can cewa kabarin aliyu ne ba wanda ke zuwa wurin da suna kabarin aliyu ne sai bayan kamar shekara 300 da mutuwa aliyu sannan aka fara yin wannan hauka kaga kenan suna zuwa suna sujuda ga wanda ba sa kaunar shi wa hum la yash'ur kaga sakarci akan sakarci wa minha daga cikin kaburburan nan na ƙarya akwai kabru Abdullahi ibn Umara fil jazirati akwai kabarin Abdullahi dan Umar a ainihin al jazira wan nasu muttafiquna ala anna Abdullahi ibn Umara mata bi makkata Abdullahi dan Umar ya mutu a ƙasar Makka ne me kai kabarin shi can wani gari daban ama qutila ibn Zubairi ya rasu shekarar da aka kashe Abdullahi dan Zubair shekara ta 73 kenan bayan hijira wa ausa an yudfana bil hilli Abdullahi dan Umar da zai mutu yayin wasiya cewa in za a rufe shi a fitar da shi daga haramin Makka a kai shi wajen harami a rufe shi saboda mene likaunihi minal muhajirina saboda muhajiri ne muhajiri bai kamata ya dawo Makka ba wata fitina ce ta dawo da shi Makka ya zo ya umara ya jira ya aikin haji ya ƙara yin wata umara saboda ya kasa fita daga garin saboda rigingimun da ake kuma yana cikin dattawan da zai iya sulhunta rigima zaman shi kuma bai haifar da wani ɗa mai ido ba don wani yana yana zaune aka yi kisan da aka yi da sauransu to har dai Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa wanda kuma guba ce aka sa mishi ya taka akan wani tsinin mashi da aka aje a kofar ɗakinsa su hajjaju suka mishi wannan ainihin makircin to da ya mutu kafin ya mutu sai ya bada wasiya cewa to tunda shi muhajiri ne nan ba garinsu ba ne to a fitar da shi daga garin maka a ji a rufe shi a ainihin wato don muhajirai manzo Allah ya hana su dawowa maka da sunan zama ko da bayan ko da ta zama gari da ta zama garin musulunci to sai ya ba kan shi fatawa cewa to ko da yana mace bai halarta nan ya zama makwancin shi ba fa shaqqa zalika alaihim sai wannan ya musu wahala suka rasa da rasi fa dafanuhu bi a'la makka sai suka rufe shi a can ƙuryan makka wa minha qabru jabir allazi bi zahiri harrana haka kabarin jabir wanda ke garin harran garin su ibn taymiya wanda yanzu yana cikin kasar ainihin wato turkiya ne wannasu mutane muttafiquna ala anna jabiran tufiya bil madinati nabawiyya jabiru dan abdullahi a madina ya rasu me kai kabarin shi kasar turkiya wa huwa akhiru man mata min as-sahabati biha in fact jabiru shine karshen sahabbai mutuwa a kasar madina wa minha qabrun nusiba ila ummi kulthum wa ruqayyata bisham akwai kabarin da ake cewa wai na ummi kulthum da ruqayya waɗannan mata ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda dukkaninsu sun auri sayyidina abin nan ko Uthmana radiyallahu anhu wa anhuma wa qad tafaqqa an-nasu annahuma mata fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil madina abu ne da aka sani cewa ruqayya da ainihin ummu kulthum sun rasu ne a manzon Allah yana raye yana madina shi musu jana'iza ne kai kabarin su kasa haram tata usmana sun rasu karkashin auren usman wa hadha inma huwa sababul ishtiraki sababul ishtirakil asma'i wannan na faruwa ne sanadiyar rikicewar sunaye in sunaye suka rikice sai a ce a zaci wannan wane ne wannan wance ne wala alla shakhsan yusamma bismin bismi man zukira hala wani ne ana kiran shi da sunan wancan da aka sani misali kamar Jabiru din can ta yi wani mutum ne can daban Jabiru sai a dauka wannan ne amma alhalin Jabiru a Madina ya rasu kuma ko ya san shekarar da ya rasu cewa shine kashin sa bai rasuwa in ba na manta ba Jabiru ya rasu shekara ta 78 bayan hijira kuma har har har makon da zai rasu yana da halaka yana da makaranta da yake zaunawa ya karantar a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon da yana rashin lafiya na mako guda ne wannan ciwon da ya shine sanadiyan aka rufe makarantar kawai to da yaushe har ya tashi ya tafi kasar kaza ya je mutu a can har aka rufe shi a can haka su waɗannan manzo Allah yana raye da shi da mijinsu surikinsa da su suna zaman aure duka suna Madina ya kai aka samu kabarinsu a can ta yi wasu mata ne a can aka samu su irin sunayensu suka amsa irin sunayen bayan tsawon lokaci kawai sai shedan ya riya mutane cewa ai a dinga cewa kaza ne kawai irin shi ne ya faru a irin wannan wadu fina bil mawdi'il fi mawdi'in min mawadi'il madhkura fa dhanna ba'd al juhali annahu ahadu sahabati ridwanullahi ta'ala alaihim wallahu a'lam sai a rufe su a cikin waɗannan kaburbura sai wani jahili ya ya ɗauka kabarin waɗannan sahabbai ne Allah ubangiji shi ya fi sanin daidai za mu saurara anan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh